ta hace wadda take ta hadizai zuwa suke yi masu magana su gama magana idan an kare magana kuma su zo su ajiye su fahimci abin da Allah ya yi saboda haka shehu a madadin mu zuwan tsaye annabi sallallahu alaihi wa sallam da mai wannan gida muna gayyatar shehu فليتفضل مشكورا وجزاك الله خيرا تفضل يا شيخ اهلا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتل لما سبق ناخذ الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه من كتاب العظيم أهم التي قابلوا نرام اللحظة عشرين شبعة جهة الجماد الثانية هجرة الموت يوم الصلاة والسلام shekara ta san hoton da ta yi saba talatin da bakwai wanda ya ga gaba da ɗaukar karatun hoton wani da biya da rabar da goma sha shida muna matuƙar wannan cikin halartar taron ya aiki a da masu dace salam a irin wannan rana a wannan da mai albarka domin domin shabatan harin domin masoya domin shi domin yau domin agara a nan kafa tashi farko muna nan da zafiya zuwa sabara da gefen yawon da shi shabatan harin kamar yadda muke nan da zafiya musamman zuwa mai zurwata da kuma domin gabatarwa ta burka da bahara da sauran shugabannin da mutattanan nan da adaran nan da kuma iyayen da yan uwan almajiru da yara maza da mata suka nuna mana سلمنا ثم تماشي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جبنا تعالى أقول أبي مهمة بوضع الله تعيطان بشيء أسنفا شما سبع شهر شد بدا والد المعز عليه الصلاة والسلام استنى تنين دعوته تزيد أول بعد بعدين يحسن شوى من أهل الله في عليه الصلاة والسلام تكلم الرسول أول من يكن ما لديك تكلم الرسول الثاني تجد تجمع بالأولى تجمع بالثانية أعتقد أن أنا فاشل كان شايف هذا الربان الأول ليجي ما نجيش عشرين وطن ربان الأول في العشرين بالثلاث أو إذا أنا سمع يجي عليه الصلاة والسلام رانا المسلمين ما يسعى ما نجيش كيف كنا نعيش دائما ثلاثة طول رضاك على النفس والجمعة تمام أبناء بيت دا مغناش بالإيواء
sani gabanin نشد بدا مغنى بنشد وكلشي كما أمرت شرعا في عليه الصلاة والسلام شيء نفس الجنة أشتري إيمان لأن سبحانه وتعالى
yake suna a ayoyi da Sana suna tare da magana. Za ka ji yana kiran bani Isra'il, ya bani Isra'il na tsaro na mafi yaki al'amta a lokacin. Ko za ka ji ayoyi da yawa. Ya yi rubutu na amana ta tsaro. Cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran bayinsa da suna da ni'imominsa. wannan sarwa cikin iliminsa shi ne jagoran waɗannan hikimomi shi ne wanda ba don shi ba babu ilimomi domin haka tunawa da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala na kasancewa cikin kowace daraja cikin kowanne tattawar ido sannan cikin kowanne yanki sannan cikin kowanne kowace awa cikin dukkan rana ta ranaku da watanni da shekaru gaba ɗaya domin idan aka san ina wata abaku ba ta ita ta rabu da ita ba domin kowanne takan ɗaya takan iya jan numfashi barkatai sannan kuma kowane numfashi da suke numfasawa nuna ce cikin ilmomin Allah wanda ake bukatan ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan ni'ima kuma shi ne kauni da wakari da ruwa imamun murtali na alaihi salatu wa salam to domin idan ka duba wannan kenan shi ma yake alaihi salatu wa salam da ma'aikata ne wanda za a iya kawai godewa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tattaru da shi a ranar musulun kaɗai au a wata hoton da auyar kaɗai au a wata shekara cikin shekaru kaɗai ba a'a tun da aka yi duniya aka mayar da ita rahama ce mai ba wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da cutanta zuwa ga dukkan halittun gaba daya a sanadiyar ma'aikin da alaihi salatu wa salam domin haka idan aka yi wa ma'aikin iyakar
jiya a kan ni'imomi waɗanda Allah su subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da su da wutar
ko su watanni ko ta kashe kuma wannan yana nuna cewa har yanzu an gaza haka da za a ce a nan salatu wa salam na kawai nan ta yanayin azumi dukkan ranar musulun wanda aka tambaye su sai kan zata ranar da mace sauri ya ce wa ranar da suka a ranar da ya ta zaɓe ni a ranar da kuma aka aiko ni don wannan musulun azumi ka sanin kowa ne ranar musulun ba ana samun sa kawai a cikin wata rabin auren ba ne ranar musulun kamar da ake samun ranar musulun ta kuma da rabon aure cikin rabon asana cikin sanadar tsara sanadar samun da rabon sha'aban da sauran mutane a sauran mutum musulun da ba da rabon cikin kowai cikin kowai da wata da saboda wata da mutane idan mutum ya tsaki mai wuta da sun yi wa ma'aiki na rabon cikin wata rabon da aure wutan zuwa wani wata ko wata kuma nan da su a ranar da karatun da aka suna wata wata ya fara mata عليه الصلاة والسلام wanda yake yi wa kansa marabu da azumi ranar musulmi a watannin shekara gaba ɗaya sannan kuma a ranakun musulmi na shekara gaba ɗaya ba kawai na cikin rabu ko na shekara da kai aka haife shi. Sabanin haka da tsara ne da gazawa a iya kodin da Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan babbar ni'ima ويقال يأتون بمعنى عليه الصلاة والسلام أعلم من موضوع إلى تعليم التسامح عند الجزايا ومن تنزل بكما أكثر ما يمانك عليه الصلاة والسلام هذه الشمسان ما أكثر ما يمكن عليه الصلاة والسلام حتى لا يوجد تنبئ مؤمن لأن سبحانه وتعالى zai wa kanku a sanadiyar ba domin da za ka ga cewa ana yin tsiri a goma sha biyu ga wata babi a walkar cikin da kaga ana maulidi za ka ga ana yi goma sha biyu ga wata babi a walkar ko daranka ko rananka ta wannan canzawa ne abin yana ci gaba sanadiyar maulan mushe ibrahim ya ya ɗauko ya ɗauko ma'aiki a wasu kashi cikin tsakiyar zuciya sannan ya tura ma'aiki kawai a harshe ɗaya da shi cikin bukata fara ƙoƙari wajen bawa ma'aiki a dai salatu wa salam aikinsa aka mai da ranaku da watanni shekara gaba ɗaya ni da ma'aiki a dai salatu wa salam aka iya taruwa ake murna da rubinsa da tuhurinsa da bayyanansa ake murna da zuwansa ake wa ake wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya domin haka wannan kadai ya wadatar da ya zama to dalilin taro irin wannan akan ma'aikin sura na ku da watanni na shekara gaba ɗaya. sannan shi ma wasu yalan salatu wa salam idan aka so za a yi bayani a kan shi wani abu ne wanda bayani a kan sa don kullum yake iya shigar da shi dungu ko yake iya shigar da shi shigar da shi wani yanayin da ba za a taba gane ba za a taba ganewa ba domin shi duk abin da ka ji an ce ana so a yi bayani a kan abu ne da ba a san shi ba domin haka ne ake cewa me za ka ce wa mutane ko za ka yi bayani wa mutane kan rana saboda rana tana fitowa ko yaushe kuma ga tana da haske kuma duk ba wanda bai san da rana tana fitowa ba ba wanda bai san da rana tana da haske ko tana da amfani ba saboda haka idan ka tara mutane kace za ka musu bayani yau a kan rana ne za ka gaya musu me za ka gaya musu abin da ba su sani ba to haka ma ya tsaro kula da wasala shi al-mu'arraf ne da yu'arraf shi sananne ne a gun kowa sananne ne a gun komai to ba a bukatar abu ko a ce ana so a sanar da shi shi sanin ma'aiki din fikiriya ne kawai yadda aka halitta komai an halitta komai da kowa da sanin ma'aiki a rin salatu wasalam a fitara kawai kowanne irin halitta kowanne dan adam kowanne aljanu kowanne mala'ika kowace bishiya duk kwaro a cikin ya riga ya san ma'aiki a rin salatu wasalam domin haka ne idan aka ma bayani akan ma'aiki a rin salatu wasalam za ka ji bayanin hankalinka da kwakwalwarka ya riga ya karbe shi ko kuma ya ɗauke shi da zarar ka ji bayani a kan ma'aiki kwakwalwarka bai ɗauka ba ko hankalinka bai ɗauka ba to abin da ake so na imani da ma'aiki a lokacin da kuma salam wato kai ba ka da wannan imani ne gaba ɗaya domin haka a lokacin da kuma salam maulan mu shek muhammad ibrahim yake cewa ala ya rasulullah ya man biwasihi تنزل تنزل قرآن كريم برمته أو الوجود بشيء ألا يا رسول الله يا من بمده تنزل القرآن الكريم برمته yake cewa ma'aiki shi ne wani wanda Qur'ani dungumin sa daga bakara har nasu ya sauka ne domin ya yi bayanin sifofinsa. Sifofinsa ai ko kuma Qur'ani gaba ɗayansa daga bakara har nasu an saukar da shi ne domin a yabi ma'aiki alaihi salatu wa salatu. To wannan batu wani batu ne wanda idan ka ɗauko ayoyin Qur'ani tun daga bakara har zuwa nasu za ta ga cewa ma'aiki a dai salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala yana tunta ya tunatar da halittunsa a kan ma'aiki a dai salatu wa salam ya yato shi ya kusurta shi. Domin haka ne ma'aiki tun tun gabanin tun gabanin a haife shi ya kasance akwai batunsa. Qur'ani yana magana kan batu a kan shi tun gabanin a haife shi. ba na tun da ban a ruhi shi yana nan a wani yanayi na nuru au a wani yanayi na hakika domin haka ne aka tuba na tare ku cewa الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وجود شيء ما يأتي عليه الصلاة والسلام lokacin da annabi Musa ka sauka mishi a taura ko annabi Isa ka saukar mishi da injira a haifu ma'aiki ba a haife shi ba amma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi ya jibunahu annabi ya jibunahu maktuban fi tawrat wa injil a lokacin ba a haife shi ba amma Allah yake cewa wanda suke nan suke samun ta suke samun ta a rubuce ga shi nan a cikin asaura da injil haka da aka subhanahu wa ta'ala yake cewa yi magana kan sifofinsa sifofin sahabanta ko ce zalika masaluhum fi tawra yake zalika masaluhum fi tawra kuma yace wa masaluhum fi injil ka zalin akhraja shib'ahu kai ka san ni na san kowa ya riga ya san da cewa lokacin annabi Musa a haife ba haifi ma'aiki ba lokacin annabi Isa a haife ba a yi shi ba amma kuma ga shi ana batun ana batun sa wannan lokaci sannan kuma bai ma tsaya haka kan annabi Musa ko a taura ko kan annabi Isa ko injila bai tsaya akan wannan ba ma Allah subhanahu ta'ala yana magana ne akan annabawa gaba ɗayan su yake cewa a wani asabar bawa Musa kan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin yake kunna ja'akum rasulun yake magana a cikin annabawa gaba daya ba wai ana batun annabi Musa ko a taura ko annabi Isa ko Injila ba annabawa gaba daya wai tafadna min al-nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam أو وإذ أخذنا مثل الذين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهذا ما يقول عليه الصلاة والسلام جد من الأمة يشمنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه لقد جاءكم رسول ثم النبايا يشمكم ثم جاءكم رسول ومن يقول من الشيوخ annabawa gaba ɗayan su su da manzanni su abun ma'aiki suna tsaye al'umman sa ne ke al'umman ma'aiki a dai salatu wa salam babu wani annabin da zai zo gaban ma'aiki ya ce ni ne annabi ya ne babu wani manzan da zai zo gaban ma'aiki ya ce ni ne manzo ya ne a duk lokacin da ake batun ma'aiki a dai salatu wa salam zuwa ce kun ga ma'aiki nan to sauran annabawa da manzanni za su zo ne a matsayin al'ummomin ma'aiki a bai salatu wa salam domin domin wannan saratuka da aka suna da ta'ala ya nuna mana shi ne zai sauko da annabi isa alaihi salatu wa salam karshen zamani wannan kowa ne qur'ani ya yi nufi cewa wala ta rasulullahi وخاتم النبيين او وخاتم النبيين shi ma'aiki ne khatamun nabiyyin ko khatimun nabiyyin daga shi ba a yin wuri annabi to idan annabi Isa alaihi salatu wa salam ya sauko a matsayin shi na annabi kaga an yi wani annabi bayan ma'aiki wanda kuma Qur'ani ya yi nasi a kan cewa ba za a yi annabi bayan ta ba. Sanan ne za ka gane annabi Isa don ne zai sauko. Abin da yasa annabi Isa zai sauko domin trafikal ya nuna mana cewa shi da sauran annabawa gaba ɗayansu al'ummomi ne na ma'aiki a rai salatu wa salam. Kamar yadda mu wannan al'umma Allah ya aiko mana da ma'aiki hakanan su ma annabawa da manzanni gaba daya Allah subhanahu ta'ala ya aiko musu da ma'aiki a dai salatu wasalam domin wannan ya aka ce mishi nabiyul an nabiyul anbiya idan wa ita mishi rasulul mursalina da domin shi ba wai kawai manzon mu bane kadai wannan al'umma manzo ne da annabawa manzo da shi gaba daya sai bai ma tsaya cewa shi ma'aikata da kuma kuma ma'aikin annabawa ko annabin annabawa ko ma'aikin manzanni ko manzon manzanni ba a duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta dakka aljanna ko min kankantan abin ko dan kankantan sa ba a iya ganin abin ko min girman wannan abin to ma'aikata da kuma kuma shi ne manzan wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta domin haka ne a rayuwarsa kuke ganin abubuwa cikin irin wannan za ku ga ma'aikuwa na salatu salam jama'i abu jama'i ku ci tuwo na itace ko ku ci tuwo na dabino ya yi kuka ko ya kawo ya kawo koke-koken shi kuma aiki a salatu salam za ku ga raƙumi ko kasuwa ta kawo koke-koke koke-koken da kuma aiki a rufe rafi salam za ku ga ma'aiki a rufe rafi salam nama kafaffe ko kafashe ko soyayye wanda nama ya yi sun yi tattaunawa tsakanin da ma'aiki a rufe rafi salam to sanan ne za ka ga dutse ya yi wa ma'aiki a rufe rafi salam sallama هناك جماعة فيها لتذكر من سوى إني لا إني لا أعلم هجرا كان بمكة أو إني لا أعلم هجرا بمكة يكذب علي لا تنسى ومثلك ينا من مكة ينا السلام عليك يا رسول الله وإن كبير وإن المناف كان سوى shi ma yanzu da muke magana a kan a yanzu wai ba a nufi ba ne zuwa ba kawai ko zuwa gun mutane والجنود ألا يمكن أن وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فقل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا في أن نبني من جن تقوم أبن الله سبحانه وتعالى يا حبيبي أبن أول الدنيا يكي أبن أسمى تكيكي وأسمى تبو أبن أسمى تكيكي وأسمى تبو ko a ina abin Allah subhanahu ta'ala ya ajiye shi kuma ya hadice shi wannan abin manzansa to ma'aiki ne alaihi salatu wasalam to domin ta hanyar za ka zo ka gane ko kuma za ka iya mu'amala da Qur'ani za ka iya mu'amala da tarihi ma'aiki alaihi salatu wasalam domin haka ne ake cewa duk mutumin da ya iyakance risala ta ma'aiki ko nubuwa ta ma'aiki to bari iya mu'amala da Qur'ani ba kamar yadda kun ko zai iya mu'amala da tarihi ma'aiki a nesa da to sana misali dabbobi idan ba ma'aiki ba ne banzan su dabbobi kamar shagon da muke magana a kai to don ne ta kawo kwace-kwacen ta kuma ma'aiki a nesa da to sana in dai shi ɗin ba ma'aikin ba ba ma'aikin ta ba ne wannan dutsen da yake assalamu alaikum ya rasulallah dutse ne yake da ma'aiki assalamu alaikum ya rasulallah ya tabbatar wa ma'aiki ya sada ya rasulullah kaga wannan yana nuna cewa ma'aikin an aiko zuwa kun wannan dutsen ne to ta wannan hanyar za ki yi mu'amala da qur'ani ka fahimci ne qur'ani a kan waye ke magana qur'ani ta wannan hanyar za ki yi mu'amala da tarihi ma'aiki alaihi salatu wasalam ka ba wa ma'aiki shumuli gaba daya ba kamar waɗanda suka iya iyakanta iyakance ma'aiki kawai da wannan al'umma ko suka iyakance ma'aiki kawai da mutane da aljanu to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يكاو شمول العالمية ليكون للعالمين نذيرا كما يجي عليه الصلاة والسلام أن أيقوش يدومين يزمن manzo mai gargadin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta bai ce li yakuna lin nasi nadiran ko li yakuna lil insi nadiran ko li yakuna lil jinni nadiran ba ya bai iyakance ma'aiki ba sai ce li yakuna lil adamina nadira to domin haka ne za ka fahimci cewa maganganun da manya-manyan waliyai ke yi akan cewa shi Qur'ani ya zo ne domin ya yi bayanin ma'aiki waye shi din. To za ka zo ka tabbatar da cewa wannan magana ce haka take ko da tana kaɗan wasu saboda don imanin su ba zai ta ba. Domin Allah subhanahu wa ta'ala za ku ga a cikin Qur'ani kowanne bangare na ma'aiki sai da ya ware wasu ayoyi ko tsorori yake magana a kai kawai da bangare kuma wai ba wani aikin ba ta wasu ka ba hatta wasu abubuwan da suka shafi shi Allah subhanahu ta'ala ya fara tun daga tarihinsa in kai tafakkuri da ta'ammuri suratul duha za ka ga wannan sura ta ba tana tarihin ma'aiki a lokacin salam والليل إذا سجى دعوت أكرتك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى عايش ما يجي عليه الصلاة والسلام وبعد أن سبحانه وتعالى يجيك لا تكون من سورة bayan ya mana bayanin irin makamin da yake dauke da shi a wasu mafuntuka na ban mamaki bayan ya yi rantsuwa wasu ha wa dai da saba shi ba wa wa ma ala ya faɗi matsayin ma'aiki a rufe lafi salam cewa shi ma'aiki Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale shi shi kaɗan ba. Domin haka ya cewa da yake abin fa'in da huwa maulahu fa'in da huwa maulahu da kuma yake ya fi turimu ya fadu ya yake wal mala'ika ku ba da zalika da yin in ana magana ma'aiki Allah ba zai kyale shi ya ce ya ce ne ba a duk abin da ya shafi ma'aikiya Allah subhanahu wa ta'ala in yaki ma'aiki yake yin to a wannan yaki da ma'aiki shi kaɗai ba ne yake yi suna yakan waɗannan abokanan gaba shi da Allah ne babu yi lamari da Allah su bamu ta'ala ya gane ma'aiki shi kaɗai da wannan lamar shi ne ba ya da ba wanda aka rafuka wa ma kala sannan ya tabbatar wa ma'aiki a nufin guda kulla abin da shi na kulla ko mahabba soyayya ta jinjin wanda ma'aiki a nufin salatu wa salam baya rabuwa da ita. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa janibin duniyar nan da abin da ke cikin ta ba komai ba ne ita a irin yanayin matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara wa mai. Akhiratu khairun laka min al-ula ba da cikin wannan duniya babu wani abu da ya tashi ba ta hanyar ma'aiki da girman ma'aiki kuma ya ce wanda a nan duniya kenan a lahira kuma ya ce wanda sai su zuci karatu ka fitar ba Allah kuma da ta'ala a gobe kiyama sai ya ma'aiki gata ya mishi gata ya mishi gata har sai ma'aiki ya ce kai ka bari ya in haka ya isa wanda sai su zuci karatu ka fitar ba kullum ya sa nan waɗannan abubuwa tarihi ma'aiki kashi uku ne kashi na farko ya rufe shi haihuwarsa sai shi a gan ya jirka ya shi man fa'awa haihuwarsa da yaron cikta duk ya rushe ma'aiki a rufe lafiya kala na yarinta an gama da wannan tafin makaya a rage jirka ya kiman sa'awa za ka ce wa yadda zaka dawa ban sahada wanda shi ne risala bayan an ba wa ma'aiki risala da nubuwa an saukar mishi da an saukar mishi da qur'ani shi ne wa yadda zaka dawa sahada duk abin da ya wakana bayan risala bayan risala a nan makka an gama da tarihi an gama da batun wannan abu cikin waje da kazalin fahada sannan waje da ta'a'i da fa'adana duk tarihin ma'aiki da ya shafi madina an gama da wannan tsira da wannan tarihi cikin waje da ta'a'i da fa'adana sai da ya koma madina aka yi izinin jihadi aka halanta mishi da ganimoni karkashin wannan jihadi sannan aka wadatar da shi shi ne waje da ƙa'irin fa'adana sannan aka fi da hannun wasa'ada ya duba wayannan abubuwan da suka gabata ke ke fa an bari yaki na tsofa fa ma sa'ida talatin hal wa amma yatima fala taqra wa amma sa'ida fala tanhar wa amma takunu ya kare kuma ta kuma ta ɗauki tarihin ma'aiki a nan salatu wa salam da wasu ababe waɗanda suka dace da irin darajojinsa da matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi haka nan ka shiga suratu sharhi ka gani akwai wani batu da aka yi cikin suratu sharhi dan da batu na ma'aiki a nan salatu wa salam alam nasrah laka sadrak laka yake magana da ne na ma'aiki ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنت أنت جميل شيء ووضعنا أنت وترك الذي أنقذ ظهرك كاشما جميل شيء ذكرك أبيت ما أيديك ذكر شيء ما أيديك sannan Allah subhanahu wa ta'ala da ya kara da wannan sura fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra yana nuna wa ma'aiki cewa makoman lamurrukan makoman lamurrukan al'ummarsa gaba daya yi ne domin haka ne abdullahi bin abbas yake cewa fa wallah فوالله إن إن اليسر إن اليسر لا يجلب اليسرين يتشوى بايا رجايا يسري بدابي معنى كنشي بدابي بايا رجايا سوكي بدابي domin an kawo usulun da ma'arifa a gaida na rashin kasali sunaye guda biyu duk da ma'arifa a kusa ya sanar mai ta amma idan kasali sunaye guda biyu da kira to daban-daban ne da kira ta biyu ba ita ce ta farkon ba daga ciki ana magana ne a kan ma'aiki da zaman hukun al'ummarsa kuma da aka ce inna ma'al'usul isra ne aka ce sai za ka rasta ta kamar da aka ce ka ka ka ka aka kawo da mere na ma'aiki na mukabara a nan ma sai da karanta ta shi din ne ake magana kan sabo ila rabbika farqa take shi ake magana haka da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da surat ji dan ne saboda kada a nan shi da tarihin ma'aiki a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka haifi yaro ana wani abun mamaki da yawa kana a rana ko shekara ta aka haife shi sai a ce ai wani a shekara kaza aka haife shi kamar da zaka ga da yawa daga cikin mutane ga na sauka su zuwa gari ba ko biyafura zaka ga ce wani an haife shi ne a biyafura yau shi da wannan ko zaka ga an ce wani an haife shi a kwakuku ba za ka gani an nasarta shi da wannan kwaku guda ɗin to shi Allah subhanahu wa ta'ala da ke baya so abin shaida shekara ta aka haifi ma'aiki alaihi salatu wasalam sai saukar da sura tukutun ta waƙiyar da ta wakana a shekarar da aka haife shi shi da sura tukutun domin haka za ka ga wannan surar tana magana ne akan waƙiya ta suri wacce ta aiko a shekar aka haifi ma'aiki don ne saboda kar a mance da mance da tarihin mahaifi domin haka ne ma wani da aka zuwa ta tambaye shi dalilin maulidi sai ce ga sura kuma na nan yadda ya ka saukar da sura tufir wannan sura an saukar da ita saboda kar a mance da shekarar da aka haifi mahaifi a rai haka nan mun maza masu mu mance da shekarar da aka haifi mahaifi shi ka duk shekara ake dawo da shi ya zama ta sabo su shi ne a nan tara kai su fa'ala wannan tafi a sabu su a lokacin da da hukun tabbalo ya tana nan tsoron a babu sarmin gujar da mutunci ta janar ka su baku wannan hikimar wannan shi ne kar a mance da shekarar da aka haifi mahaifi a nan guda ko salam kamar yadda misali shi wannan shi idan aka haifi yaro ba za a mance da shi ba za a ce ai an haife shi zamanin boko haram za a ce da shi ta kallon da aka ta ko saukar da suratul fil gaba daya hakan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da surar da ta zo a bayanta shi ne bi ila ku kurai wannan tana magana sosai da yanayi na wani na zamanin da ba a ji a rai salatu wa salam ya rayu yanzu misali ba za ka taɓa fahimtar wanzan makka ba ka taɓa zuwa makka ba ko wanzan madina ba ka taɓa zuwa madina ba ko ba za ka taɓa sanin wanza ta irin ƙasan turawa ba tare da ka je kasan turawa ba to ana so a nuna maka yanayin wanda da geografiya na na shekarun da ma'aiki ya rayu shi ne aka saukar da suratun kuranci ila su kuranci don ne domin ka san darajar wannan ma'aiki babu wani abu nashi wanda za a bar shi ba tare da an shigo da shi cikin Qur'ani dan ba لذلك كانت سورة قريش كان يأتي بإيلاف قريش إيلاف رجلة الشتاء شتاء لوكة الزين رجلة الشتاء والصيف لوكة الزين وانا تولى من أمام أرى دنيا شوى شيك تقولون ما يكيرا وأشكيسا to akwai wani yanayi na shitari akwai wani yanayi na sai sannan kuma a wannan yanayin da irin irin yanayin tafarki da tafiye-tafiyen da larabawa suke yi wanda ba don albarkar ma'aiki da darajar sa ba aka saukar da suratun biyu da za ta taɓa fahimtar wajen zamanin da ya rayu ba ko geografiyan zamanin da ya rayu ba ba ta gane ba. Ta shi ta aka subhanahu wa ta'ala bangaren geografiya shi ta wannan wani zane bangaren geografiya ya ce fali ya abu rabba hadal bai rabba hadal bai saboda hadal bai shi yana magana kan ka'aba ne har yau akwai ka'aba da Allah yake magana akan akwai a cikin wannan har yanzu akwai ka'aba fali ya abu rabba hadal bai shi البيت domin ne domin a yi wuri shi shugurafiya wuri shi shi kamar abu da da haɗaɗai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna kuma irin yanayin su na ita society su shi suna da wadatan abinci ne ko ba su da wadatan abinci ko suna da karancin ruwa kowa mai yawa allazi af'alahu min ju'i wa amanahu min khawf wa sayfu nakwa karancin ruwan sama karancin ruwan sama wanda kuma wannan ya janyo yunwa kamar yadda wannan su tafi akwai yaƙe-yaƙe na ba da tsoro wanda duka ba saboda darajar ma'aiki ba a so ne a bance da ma'aiki hatta yanayi da weza na geografiya na society lokacin da ya rayu Allah subhanahu ta'ala yake bayani a kai haka na misali ta ji sauran surorin da suka zo cikin Qur'ani gaba daya za ka ga san ne aka saukar da kun huwallahu kun huwallahu ahad domin ana so a nuna wa a nuna wa halittu gaba ɗaya ubangijin da ma'aiki a nan guda da mutane ke bautawa kaman tabanji ne ga waɗanda suke ce rana ita to haka wasu ce farin wata wasu ce tauraro to shi kuma ma'aiki to ku ba rana kuke bautawa ba to ni ga ubangiji da nake bautawa farin wata kuke bautawa ga ubangiji da nake bautawa wanda kimar nisa ba a ce huwan lahuwa aka ce huwan lahuwa wannan hikimar ne yasa ba ce ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'ba ya ayyuhal kafirun wannan kafin da yake zuwa a wasu wurare da yawa a cikin Qur'an yana nuna mana cewa ana so a nuna aiki alaihi salatu wasalam ka ce musu kai ga naka ba ga nasu ba kuma ga naka قل يا أيها الناس قل يا أيها النبي قل يا أيها الذين هادوا قل هو الله أحد قل يا أيها الكافر duk ana so a nuna ma'aikin ne a nuna abin da na ku shi shi ne ba a kawo kul aka ce huwa Allahu ahad an ba da ake bukata amma ba a ce huwa Allahu ahad ba in aka ce ya ayyuhal kafirun an ba da ma'anar da ake bukata amma ba a ce ya ayyuhal kafirun ba aka ce kun ya ayyuhal kafirun kun huwa Allahu ahad domin ana so a nuna ma'aiki ne alaihi salatu wasalam nan akwai hakan Allah subhanahu wa ta'ala ya kokar da sura sura suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فاستفتحوا عند ربك واستغفره انه كان ثوابا وتوابا فتوى ake cikin wannan sura wannan nasarar da ake magana nasarar da aka ba ma'aiki wannan fatawun da ake magana fatawun da aka ba ma'aiki suna shumuli da cewa ba wai su maka kare ba wasu kuma suna iyakar da shi da fatu maka haka nan wa aiku da kuluna fi dinillahi afwaja ana magana akan mutane wasanin da suka zo gun ma'aiki suka musulunta ne dike maganganun suna karewa kan ma'aiki sannan aka kawo aka faɗi ajalin shi sannan aka faɗi suluki da ubudiyyar ajalin cikin wannan sura domin haka ya ka tambayi Abdullahi bin Abbas me ya fahimta cikin wannan sura sai shi ya fahimci kusancin ajalin ma'aiki a lissalatu kula kusancin ajalin sama sura ake saukarwa domin a yi bayani a kai ya ce musu ba ka ga abuwaja din abuwajan in ka karanta ja a rabani ja a wata shi ma'ana rashi rashi ya iso ko ya kusanto da'awata a saboda haka haka Allah yake da tafiyu bi hamdi rabbika wa tasbihu innahu kana tawwaba haka nan dan ka duba misali tabbata da abi da hadisi wata sura ce aka saukar dan ne domin a nuna makomar makiyan makiyin manzo ko da wannan makiyin dan uwan shi ne dangi sanai kaga in har mutu mutu manzo bai tsira ba dangin sa ne na jini to wanda mutu sa ne zai tsira domin a nuna makomar mutuyan manzo shi ne aka saukar da sura su tabbat yada tabbat yada abi da hadis musabbat ma abuna makasab dukiyansa da ake fara yana kin manzo ba zai mutu amfani komai ba بعضنا عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات العب حتى نفسي أكن شواشي كوتا وزيه كوتا حتى ما تنسى وقرأت ذو حمالة الحطب في جيدها حبل من مثل إن أكشير ba komai ta fahimta ba an karantar da shi makomar wanda ya hana gaba da ma'aiki ko da mutumin ɗan uwan shi ne na jini shine tabbas guda inda a akwai na kalkaifar kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan nasabar ma'aiki da wato farashin wannan nasabar ne inda a akwai na kalkaifar tabbani da yadda ka yin hal inda shani akan wani aftar domin haka ne ya nuna cewa shi wanda ya yi kulla gaba da shi ya ji shi shi ne aftar ke yankakken nasaba amma shi ma'aiki ba mai yankakken nasaba ba ne nasabar ma'aiki sharifai suna nan ila yau kiyama har zuwa lokacin da israfil zai zo ya tusa kafa to za ta ci gaba da samun zuriyar ma'aiki domin haka ya ka tambaye cewa wai yanzu babu sharifai ai ko kuma babu jinin ma'aiki sun yanke sun kare sai ki ta in wannan da kun ya tabbata ina za a ta inna a bayna kalkautar tafakka inna shari a tafiya afka saboda malaman ilimin ma'ani suna nuna cewa kuwa a tsakanin masara da tsakanin isumi na inna ko isumi isumi na ta wannan yana nuna mutane ake mutane ake mayarwa ba na waɗanda suke cewa duniyar ma'aiki za ta yanke to duniyar su ce za ta yanke duniyar ma'aiki ba zai yanke ba dan idan ba haka ake nufi ba ruwan za a cire shi za su inna shani aka inna shani aka afkar ya zama to afkar ya zama to khabar ɗin illa ko cikin nishani a kan aktar a cikin ruwa din amma ma da ma akwai wannan ruwa ruwan tana nuna mana darajar ruwan ka da ga kuma wannan na saba din da za ta saba yankewa ba ila yau na kiyama domin haka ne za ka ga masu cewa babu sharifai ko kuma in akwai sharifai na sabar ma'aiki to ta yaya za a same su a mutane wanda shi ma'aiki ba rara ne ne sai a yau sai ka kula kuɗi aka kurin ko ba haushe ka fito ka ce kai ji ka ma'aiki ne alhali shi ma'aiki ba ba haushe ba ne shi ba da kula kuɗi ba ne shi ba da barbare kuma shi ba banki ba ne ka zo ka ce kai ji ka ne ko zuwa ka ne to shi na abin tambaya a nan shi an ba ma mutu a kan cewa mu 'ya'yan adam ne ba na mutu a kan wannan shin annabi annabi adam shi ya ta harshe ne annabi adam da kula ta ne annabi adam da barbaro ne yaya kuma mutu yadda kuma nutsin in adam ne sannan shin annabi adam shi bakin mutum ne to saboda haka ruwar annabi adam cewa ba ta yanke ba da babu wanda ya isa ya mutu shin za a bar zuriyar annabi adamu ta je busa ta zo a wajen alkiyama da su sannan a yankin zuriyar na aiki a rai salatu wa salam ta saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da surori da ayoyi duk ba ko da yake bukata domin ya kare martabar ma'aiki a rai salatu wa salam haka nan misali ka duba sanatu da nasu dan ya ka sauka da falaki da nasu wanda a uku da rabbul falak wanda a uku da rabbul nasu kamar da da kuma kai magana a ce kullum nan yana zuwa ne domin a nuna mana cewa wadannan turorin an saukar da su domin su zama ko darajar ma'aiki a yau kula ko kula kamar tauni maka ce kana yin zazzabi za a je ko a ɗauko maka karatu sana ko a ɗauko allura a maka ba shi ma ya fi saboda darajarsa in yi rashin lafiya laifin ba hudu za a je a ɗauko su ta turori su zama ko karatu su majalisa ma'ana an saukar da falaki da nasu saboda idaji ne na ma'aiki a jikin rasu kula idaji ma'ana a mishi magani daga kusurin da aka mishi domin haka ne kowace daga cikin turorin nan guda biyu aka fara da kun kun a uku da rabbin falak kun a uku da rabbin nasu in ba don shi aka saukar ba sai dai a shi a uku da rabbin falak a uku da rabbin nasu a cire wannan kun kun da a cire kun to domin haka ne in ka bi cikin qur'ani daki daki za ka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu na ma'aiki wanda a cikin qur'ani ya bari حتى يعيش جسد لا أقسم بهذا الآن هل يرد ba don komai ya bai to da garin ba saboda an haifi ma'aiki a filasto a kun salatu wa salatu shi wannan gari wa an ta haram da hazar balad hakan Allah kuma na ta alaƙa cewa wakili wa teku kuni hazar balad ali wa hazar balad ali ya rantse da wannan garin da aka haifi ma'aiki a salatu wa salatu haka nan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya duba gaba gaba daga cikin gabobinsa yake magana kai ta sun mun yi magana a dan nashra da kasadraka yake magana kan kirjin ma'aiki kirjin shi din kirjinsa alaihi salatu wasalam haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kan har duk da sarkata harkarsa wanda shi ya hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى جزء من انا اعتقد هكذا الله سبحانه وتعالى يكون مكان عشان إذا ننسى ما زاغ البصر وما طغى يكون مكان عشان بصر وما عيسى يكون مكان عشان تركك زوج يستقر فؤادك ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما رأى أكذب a kan rayuwarsa gaba ɗaya su magana a kan society garin da ya rayu da geografiyarsa da rayuwarsa gaba ɗaya da Allah yake magana ce da amurka inna hum da fi sakratuhum ya'mahuna saboda waɗannan shekaru guda sittin da uku in ka buga su in ka buga su wannan shekaru sittin da uku su ne za su je su bata adadin shekarun da hadittun da an ana kuma ta'ala ya halitta suka rayu a ciki yanzu misali Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake cikin sahih bukhari kana Allah wa lam yakun shay'un ghayrahu akwai wannan riwaya akwai riwaya kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu sannan kuma akwai waya a Allahumma anta al-awwal wa laysa qablaka shay'un wa wa laysa ba'daka shay'un wannan rayuwar suna nuna cewa shi Allah yana nan tsaye a lokacin da ya komai babu komai shi ne wa laysa qablaka shay'un kafin ka babu wani abu sai kun ne kai sauran halittu da gaba a gaba daya shi ne rage kun shay'un zairahu wani Allah babu shi ne ta kira wannan shi ake cewa hadara a hadiyya kenan a lokacin babu komai kai babu gobe babu zama babu kasa a hatta al'arshi ba a magana ba ba a magana al'arshi ko sama ko kasa ba a maganan gaba da yamma da kudu da arewa saboda babu sama babu kasa da yake maganan gabas yamma da kudu da arewa a lokacin ana hadara ta a hadisa ne hadarar da za a dawo wannan hadara da bannin a yi tashi da kiyama to tukunan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya yi halitta to daga lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi halitta zuwa yanzu ko zuwa ranar tashi da kiyama shekara nawa shi ne shekaru da muke magana ce wannan shekaru kala biliyan ashirin ne ko talatin ne ko shekara biliyan goma ne ko biliyan ashirin ne mukaddara su to wannan adadin shekaru to wannan sittin da uku na da amurka inda hula sun saka rashin da amurka dan nan in aka buga su shi ne zai ba da wannan shekarun gaba daya. Kusan dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci wani abu wanda bai aika mishi da manzo ba a ce wannan halittan Allah ne halittan ba aiko mishi da wani manzo wanda zai sanar da shi Allah ba Allah manzo wannan halittan to idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ai duk halitta ya aiko mata da ma'aiki wannan haɗin ɗaya aure wanda ma'aiki aka aiko musu ta san da za ka gane cewa ma'aiki alaihi salatu wa salam shi aka aiko wa waɗannan halittu gaba ɗaya أو جنة ترك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا saboda al'adun yana da wata dukkan abin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sannan haka nan za ka ga Allah subhanahu ta'ala inda yake cewa wani tsasabna minan nabiyina mithaqahum sai yake wa minka ya fara ambatan ma'aiki ya alaihi salatu wasalam to sannan ya ce wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa isa bin maryam sanin kowa ne annabi nuhu
kamar da Allah ya ce
na ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di sai annabawa an aiko su ne bayan annabi nuhu alaihi salatu wasalam kaga annabi nuhu a aike na zahiri ya yi jama a wasu yare su zafi suna amma a nan allah su bani ta'ala sun da wai ambaci ma'aiki ya ambace shi ya ce wani ta kullum ya ce wani nuhi sai da ba ku gane cewa wannan tartibi tartibi ne tarihi mutattanu ne aka yi da aka ce wani nuhin ya ka ce wani ibrahima da aka ce wani ibrahima ya ka ce wa musa da aka ce wa musa ya ka ce wa isa aka nuna cewa annabi Nuhu ya riga annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya riga annabi Musa annabi Musa ya riga annabi Isa to kenan shi ma ma'aiki alaihi salatu wa salam wanda aka ambace shi ga banda a ambaci annabi Nuhu aka ce wa min ka wa min Nuhu kenan shi ma ya riga annabi Nuhu kenan shi ma ya riga annabi Nuhu to saboda haka in ba ya kiyaye salatu salam wanda a hausi annabi nuhu ya riga shi aka gabatar da shi aka ce shi din ya riga annabi nuhu to ganin mu za ku gane cewa dukkan abubuwan da aka hadu aka aka ya hadu wanda a zahiri za mu ga sun riga ma'aiki a dai salatu salam to shi ma'aiki ya riga su don nan ya riga su saboda ba zai yiwu ya zamo annabin su kuma su sun riga shi ba.
ba zai yi ba
Yanzu zai yi riga da kai ya zama to annabi Musa shi ne annabi da aka haifi mutum. Bayan sauƙin an an haife ka bayan rasuwa ko kuma bayan tafiyar annabi Musa alaihi salatu wasalam. Har da zai yi ba. to cikin wannan ne za ka gane kullum abin da malamai ke cewa da a sama a yi da hakan ba ko abin da ake ce cewa alhakinka kun muhammadiyya ba domin aka kuma na ta'ala na cewa karfi a kun nan da hudurun wa kitabun kudi to duk da ganin da muke cewa shi ma'aiki ma'aiki ma'aiki da dukkan abin da Allah ya halitta gabanin ne ya bayyana a wannan duniya da kuma bayan ya bayyana a wannan duniya to duk muna magana ne a kan cewa a lokacin imbashi ma'aiki yana nuna da Allah ya nufi a kai karshe a kuma da ya nuna da kitabun gudu wa inna kuma shi ma'aiki yana abin da ake ce na hakika da hamadiyya wannan alhakika kun da hamadiyya ba ba zai yi mutane a musu bayani su shane ba saboda ba wani abu ne da zai yi a gano shi ba wanda zan muku bayani da Allah ku yi kusan fahimtar wannan shi ne kadan da alaihi salatu wa salam annabi isa alaihi salatu wa salam za ka ga cewa dan maryam ne kaga shi dan adam ne tun da maryam din da ta haife shi yar adam ce ita to shi annabi Isa alaihi salatu wa salam wanda Allah ya nufi cewa dan Maryam ne Maryam ce ta haife shi to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi hakikarsa a hakikarsa shi kalmar Allah ne a hakikarsa shi ne ruhun Allah ne إنما المسيح عيسى بن مريم رسول عيسى بن مريم رسول الله رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذا رسول الله wa kalimatu llahi wa ruhu llahi ta sanin kowa ne da shari'a a cewa ɗan adam ne wanci ‘yar adam ce, da matan da ya fara a duk annabi adam sanin kowa kowa ya san da cewa ba babu da shari'a gabanin a hadisi annabi adam a rufe da kuma sannan za ka iya cewa babu kalmar Allah gabanin a halitti annabi Adam da rufe da kuma ko babu ruhin Allah gabanin a halitti annabi Adam da rufe da Kaga annabi Isa ya zo ya bayyana a ɗan Maryam a hakikinsa ya zo ya bayyana a kalma a kalma da ruhi in ka ɗauke shi a ɗan Maryam annabi Adam ya riga shi saboda murnar ɗin ‘yar adam. Amma idan ka ɗauki a hakikarsa a kalmar Allah a ruhun Allah, annabi Adam ya riga kalmar Allah? Eh, annabi Adam ya riga ruhun Allah? Wannan shi ne kusanci idan mutum yana so ya ɗauki abin da ake ce ma hakika da hamadiyya, wannan da wannan ne da Allah zai ɗan kusanci fahimtar shi ma hakika Muhammadiyya ɗin. To domin haka ne idan ka yi inkarin cewa ma'aiki a rin kula ko kula ya riga
sauran halittu.
a gaba daya ko ya riga annabi a rin kula ko kula da da'awar cewa shi din dan adam ne to dole ne ka zo ka yi inkarin cewa annabi isa a rin kula ko kula ya annabi adamu a ban riga shi ko ban riga annabi adamu a rin kula ko kula ba saboda duk da sai ne ake masa saboda shi annabi adamu shi annabi nuhu annabi musa ya zama kuma ana magana kan shi kalmar allah ne nuhin allah
Kalmar Allah da ruhun allah ku tuba
wanda ta don wanda zai mutu a kan wannan haka shi kuma ma'aiki allah yana magana shi nuhu ne
sarki a من الله نور وكتاب مبين أمور من أولا نور جميل مجانا أكي وشي ما يكي عليه صلاة وسلام يا رجاء النبي آدم كما يبدا كلمة جميل مجانا أكي النبي إذا يا رجاء يا رجاء النبي آدم عليه الصلاة والسلام فدومين هكذا mutane abin da انتظار الشيء شيء أكثر من أن شريعة
ana nufin ana nufin ba wannan gangan jikin da ta fito duniya da shi shi ne ake kiran ka kai dan adam kai dan adam domin haka ne ma a yau in ka mutu ka rabu da wannan gangan jiki kai a yau ka mutu ka bar wannan gangan jiki a duk da ka tafi ka fita a bashariya kamar yadda kai ruhinka da bannin a ɗauko a gina ta cikin mafi a zo a fata da bannin wannan ba a ce ka ɗan adam ba a ce
sai an gina gangan jiki an ɗauko ruhinka an zo an saka a ciki a wannan lokaci za a ce ɗan adam ne to domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi magana a kan halitta sai ya ce kuma an sha'anahu halkan akhar ثم أنشأناه خلقا آخر فأنا جاء سوقا أدم كينا amma gabanin wannan abin da shi ba dan adam bane
a wannan ne za ka koyi shi rubuce rubuce da iskalai da yawa a kan jibrilu da tura ta dan adam fa inna hu jibrilu atatu yu'allimukum dinakum au ko kuma ka tamassara da a ha basharan sawiyya duka wannan bangaren da za ka wuri iskalai da yawa ka zo ka farko shi wa ba ya fi abin salatu wa salamu to shi ne farkon halitta amma a lokacin yana nuru sannan shi ma'aiki ne zuwa gun annabawa da manzanni shi ma a lokacin yana nuru ne duk da ta muka wurare waɗannan matsaloli gaba ɗaya sannan shi ma'aiki a lokacin da kuma salama da kuke magana a kansa saboda gafin shi da matsayinsa a wajen Allah Allah ya bambanta shari'ar mu da shari'arsa. Ma'ana da su Qur'ani an saukar mana to amma Qur'ani yana ɗauke da shari'ar ma'aiki daban shari'ar mu daban saboda mutum ya su bayi ne ba zai yiwu a ce an haɗa mu da ma'aiki a laifin rafi wasu lamu ba. Shari'a sababan shari'a da daban kuma Qur'anin nan ɗin ne. Domin shi shari'ar da muke ta magana kai kai tana zuwa ne daidai yadda daidai yadda wuce ko yadda ya rawa a cikin zuciyarsa. Sau ba na haka ba shi shari'ar bar masa ake mai ƙirƙirin shari'a. sallallahu alaihi wasallam saboda da haka sun sai amma tana zuwa dubi da wanda ya iran ko yake so ko yake so ba amma ya ce ki baya bai ki saba kenan bayan da ake yi ya kirkiri shi ga wanda sai a wuce sa ta kafaci don haka da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum Abu da Allah subhanahu wa ta'ala rantsuwan da yake ya rabbuka la yu'minuna yake hatta mu haƙiƙu ka sai su sun nasarta hukunci kun ka tukuna za su zama ko musulmai mummuni hatta mu haƙiƙu ka Allah kuma mu ta'ala ya bar wa ma'aiki hukunci kuma hukunci duk abin da yake so abin da zama ko shari'a kuma yanzu a nan ba wani akwai an ɗaura gujera ya ɗinke wannan hukunci ya yanke wannan hukunci ba wani hukunci da zai yi to wannan aka ba yi dama ya ja aka ce su ma da jarabai na cikin komai ba lafazin da yake nuna umuri sannan shi sun mala ya jini su an kan su yin haraja min ma ka bai ta ba min ma ka bai ta ba min ma ka bai ta da ta aka ce hatta yi hakkin ka aka nafarta mishi da hukunci to aka nasarta mishi da kaba'i min ma kabaita ba min ma kabaitu ba mana Allah bai ce ba su ci haushi ko ɓaci don a duk kusancin gari na yanki ba sannan ba su ji kunci da ɓaci ne a kan hukuncin da kyautar yanki ba. Wanda zai yana maza da yake sun da yawon jini sun ɗan kusa yin harajar min ma kabaita yake wani sallimu ta summa wai ba na shi ma yanzu a rinsa za ku musulatan a bar mishi muka da nama sai yadda ya yi saboda hatta mu hakki muka yana nuna an danganta mishi hukumi ne mimma ka bauta yana nuna an danganta an danganta mishi ko an bar mishi kaba'i ne to ina sauran abubuwan bayan hukun da kaza da babu wasu abubuwa ne ina sauran abubuwan to shi ne aka so da yi sauran musa su yi ma domin shi ma yi kiyaye da wasu zaku wasa bayan to shi ne mai hukunta hukunci shi ne mai hukunta kaza'i an bar mishi komai domin wannan ne ya zo a cikin attaura ƙara da dazun ka karanta الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تقول هم كنت تدوم في مكان هذا أشيء أمرني كي كذا يا زما أمرني دوكا هل كبر كذا يا زما دوكا halal haram ba su ne hukuncin ba ai su ne hukunci cikin da ka zan ana magana hukunci shari'a su ne ai to amma kuma Allah subhanahu ta'ala yace ya amuru bil ma'ruf la ya kawo ba shi ma'aikin ar-rasulun nabiyyin ummiyin ar-rasulun nabiyyin ummiyin shi ne ya amuru bil ma'ruf ba na amuru ba inda Allah ya kawo dubu ne na amuru wannan amuru ya bayar kan shi ne يأمرهم بالمعروف جنة وينهاهم جاهلة وينهاهم هذا ويهم يهم فيما لا يشاء يهمهم ويهرم عليهم الخبائث ما يقولنا حلال يا هذا ما حرام يا جماعة إن شيء كان كذا إن شيء كبير كبير كبير ولا شيء كشيء ما شيء هذا to an riga an riga ya amfani shi wannan gaba daya to saboda haka shari'a nan da za a zo a yi bayanin cewa shari'a mu daban shari'a ta daban ba in muka ce ma shari'a ta daban samu to ba ba su da daban mu ce shi ne ne shari'a shi mai hukunta
shi ne mai hukunta sai sallallahu alaihi wasallam domin haka ne aisha ta fahimci wannan sunan saboda ita aisha kullum tana bin cikin ayoyin da suke sauka tana ta'ammuli da tafakkuri tana mukaranar ayoyin da ma'aiki domin ta san darajar ma'aiki karkashin wannan ayoyi domin haka ne kar ku manta cewa aisha ita ce kuke kana kuluku alqur'an yanzu muka ce maulan mu shek muhammad ibrahim ya ce awa ya rasulullah ya man tawaffani tanazzala alquran karim bi ummati ko ya man jibala tanazzala alquran karim bi ummati dan da na fata shi mu ce ya yi umuri ya kai ma'aiki inda ma'aikin bai ko fita
au ko kuma ya ya zuci qur'ani gaba ɗayansa ya sauko domin ya yi ya tuna aiki ko domin ya kusanta ma'aiki wasu suka iya ce mishi ya yi zama wani ko aisha kuma ku ita kuma ai aisha ba ta ce kana kulukuhu kana kulukuhu ayatan min alquran ko kana kulukuhu ko ko suratan min alquran ba ai da ta biya ka ba kana kulukuhu alquran Qur'an din fasafancinsa ingancinsa daga bakar harnar shi tabi'a kuma shi akhlaqi
kaga wannan shine mai magana a zara to ai ka ga wani haka kuma ta tabi wannan sai akwai abubuwan da suke
lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yanzu yana raba kwanan girki tsakanin matansa Allah subhanahu wa ta'ala sai sun kanta aya تجيء تجيء من تشاء منهن هو وتقرأ تجيء من تشاء أصل الكلمة تجيء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك عائشة تقول من الأوراق تجيء معي سيد من الأوراق سيد من الكانوكا abin da nake fako nake ta'ammuli da bukaranar ayoyin da suke sauka da kuma darajojin ka da zoron ku na shani gaskiyar lamar sake mishi gaskiyar lamar shi ne Allah yana duba zuciyarka zuciyarka ya ga me kake so sai saukar da ayoyi daidai da yadda kake domin ni na lura cewa hakan shi ne abin da kai kake so tun da wannan aya ta sauka sai ba ka su a takura ta kamar da ake takura sauran masu aure shi ya shi yau kuncin nan ki zai gano ba ka ba ka ku za ka raushe ka a haka to da zarar ayar nan ta farko ku na gane cewa wai ayoyin qur'ani suna tatabbukin hawanka hawa sai a bai da kafa hawa suna tatabbukin hawanka san zuciyarka san ranka sai suke sauka daidai da yadda kake so daidai kan ranka haka Aisha ta faɗa. Riwaya a cikin sahihu Bukhari, riwaya a cikin sahihu Muslim. Aisha ta faɗa. Ta haka nan ka zo ka duba hukunce hukunce irin wannan ma'aiki a Rasulatu Kudan matan satara. A yau kai aure ta auri mata biyar ka ta wuce. Saboda kana so ka kwatanta kanta da ma'aiki. Sai a cire ka a musulunci gaba ɗaya ke yadda. don kana so ka kwatanta ka kwatanta kanka da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ban su ma baba da kullu nisa'i masna wa thulatha wa ruba'i da yace wa wa fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan haka nuna maka adalci ne na kwana dole ne kai akan shi kuma ai man tasha'u man tasha'u mutum ne kaman tasha'u sallallahu alaihi wasallam sannan bayan sun yi abin kula ko kula wata ta zo ta tsaya ta ce na ba da kyautan kaina a gare ka shi ne wata aka da mu'minatan in wahaba nasaha bin nabiyyi in arada nabiyyu an yastajjaha Allah ya ce khalisatan laka min kulli mu'minina yanzu ba zai yi wani a nan wata yarinya ta ce tana son da shi kenan ta ba da kyautan kanta ba sadaki ba sika ba shedu ta zamo ba ta ba zai yi ba amma ma'aiki Allah ce in wahaba sassaha bin nabi in arada nabi an yastankiha ana an ce in arada nabi an yastankiha in din ba ta da mafhumi in ba ta da mafhumi sannan an yastankiha nikahu anan nakahu ne ba shar'i istilahu ba sai da za ka gane wannan ko da ni ne in wata ta ba da kyautan kanta ta ce na ba ka kai na yi kyauta ba zan yi aurenta ba in na aurenta ba ta halitta ba ai da wannan kyautan ne ba za ta halitta a gare ni ba amma zan yi aure ta ai to ta nan da za ka gane cewa in din ba ta da mafhumi sannan an yi sanki ha istinkari a nan dukawi ne ba sharhi istilahi ba dan za ka gane wannan haka nan can da ba Allah ce khalifa kan da kadi dan mu'minina haka lamarin ba a yi a rufu da kusurlar yake tafiya yadda yake so yadda ya gaza ba abin da tsaya a nan gaba ba a yi a rufu da kusurla zai yi abu Allah ya ce ba sai sai ba ni ne ne domin a nuna cewa shi ma'aiki da ubangijinsa ba a raba su a sahu guda ko layi guda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إن كان تكتب جميعا من آية كدوك آية تكون أجبن من إن الله سبحانه وتعالى يكشوا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فسيدي سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم dan ana magana akan daraja ta sahabbai Allah bai ce fa man taqtuluhu iz qataltu walakin Allah qatalahum fa lam taqtuluhu walakin Allah qatalahum sun ana su babu iz qataltu amma da wani yana magana kan ma'aiki wa ma ramaita iz ramaita kunan walakin Allah ramaita amma wancan fadan tattuluhun kawai walakin na za haka sanar da fadan tattuluhun ka farko walakin na za haka sanar ba sirrin wannan shi ne za ka ga an kore abu kuma an zo an tabbatar da shi saboda ba na zuwa shi ya ma ramaita ba ta yi jiha ba sannan ramaita kuma ta yi jiha ne an kore kuma an tabbatar lokaci guda a yanzu malaman mantafi da falasifa ba suna cewa a tijani da yashfa'an ba ya ce ga tijani a nan sun haɗu ga ba ramaita da kuma ramaita duk kuma haka suke sai da ya ce ba ramaita sai ya ci da ramaita ya kore da ba sai tabbatar ya ce ramaita tukunan sai ya ce walakin nan da harama walakin nan da harama domin ne domin a nuna cewa shi ma'aiki a dai guda kuma salamu gabobin shi gaba ɗaya suna tasarrufin karkashin kubura wanda iyakar abin da zai iya gaya muku kenan a wannan wajen sai in kun wuce wannan ba za ku gane ba iyakar abin da zai iya gaya muku kenan a wannan wajen wanda za ku gane ko kusancin gane wannan ku duba kusar fasihin makka wanda Usman da ya zama ko baya nan yaji ana jira yau ne gobe ne ko an aike shi maka ma'aiki ya yi aike shi bai dawo ba to sai aka fara jita-jitan cewa ba a kun yiwuwan ma sai na Usman an kashe shi kawai a maka wanda tsokana ce ta ƙwarishawa za ka fara wannan jita-jita sai ma'aiki a dai salatu wa salam sai ya ce ku in kuwa haka ne to lalle a sai za mu je mu mutu gaba daya bal yubariku li adal mauti wa zai zo ya gini mu baya a kan ya mutu ba kan ya koma jin iyalansa madina ba kan ya mutu ba zai mu baya shi ne bai aku zuwa ta ta shagara din kina a nan mahallin shahu da suka muka sanya bayani a kai a nan da duk aka zo aka yi mu baya sun ga sun na Usman ai baya to manzo ya shimfiɗa ɗaya hannunsa na dama an tattaura hannaye na mubaya a kai sai ɗaga hannunsa na hagu sai ce hadihi yadu usman ya mayar da hannun nasa ya zama hannun sayyidina usman sannan kuma yadda ma'aikin ya ce wannan hannun nasi na hagu a lokacin hannun sayyidina usman ne haka yake a lokacin kuma hannun sayyidina usman ne kaga lokaci guda hannun ma'aiki kuma hannun sa yana Usman wanda yake wannan lokaci guda hannun ma'aiki kuma hannun sa yana Usman kamar da wani malaka jibril da yake a tura ta kalladan ko ma'aiki ya ce innahu jibril ataku yu'allimukum ataku yu'allimukum dinakum a daidai lokacin ɗan adam ne kuma mala'ika jibrilu ne kuma ɗan adam wannan ne shi wa ma ramaita da ramaita walakin nan laha rama ɗan kenan domin haka ne al'imamu alfahazaji da ya fita kogin gaban ma'aiki yana gaban shi yana gaban shi yake kai ya ce wa hasbuka ما قد جاء من دولة الفتح saboda abin da ya zo cikin suratul fatih shi ne abin da yanzu a nan muke magana a kansa ba ramaita da ramaita da da kuma walakin da da harama domin a kan suratul fatih a kan bai'a Allah subhanahu wa ta'ala inda yake inna mutum mubayyunaka inna ma yubayyunaka Allah yadullahi fawqa aydihi hadisi inna alladhina yubayyi'unaka wadanda suke masa bai'a sai ya kawo inna ma yubayyi'u inna ma yubayyi'unaka inna ma din adabun na hafiz na hafari ma'ana ba kai suke bai'a bai'a ba ba hannun su suka daura kan hannunka ba inna ma yubayyi'unaka Allah suke wa bai'a ya kawo inna ma domin ya tsawaita majazi inda cewa innan da dina yubayi unaka yubayi unan laha to shi ne a nan za ka fahimci majazi da Allah yubayi unan laha ɗin majaziyan ne ba hakika ba ne amma domin ya tabbatar da cewa hakika ce ya ce inna ba yubayi unan laha sannan inda ma ɗin duka kasancewar ta a za ku nuna kasaru to da Allah wasu babban da mai aiki nufi a za ku hasu ko a za ku hasu gaba kirta kirkirara ya yi hujjan ya ce ya dulla in ko kaji a bar inda ma wannan ya yi dulla in ko kaji to saboda aka girman ma'aiki a rai kula shi wata nan ba a ce mashi komai wa in ta kuma min da bi an amin lahu alaihi wa an amta alaihi an amin lahu alaihi wa an amta alaihi Allah ya mishi ni'ima kai ma ka mishi ni'ima yanzu kace Allah ya wadatar da ni ma'aiki ya wadatar da ni wanda suka jahilci ma'aiki sai su ce kayan shirka ai Allah ne mai wadatarwa to wa in takunu lillazi an'ama Allahu alayhi lillazi an'ama Allahu alayhi wanda Allah ya mishi ni'ima wa an amta alayhi kai ma ka mishi ni'ima haka Allah yake cewa wa ma naqamu illa an abnahu Allah wa rasuluhu ba komai suke ki suke hasada ba sai dan Allah ya wadatar da su manzon ta shi ma ya wadatar da su ake amfani da wadata a Allah ake amfani da wadatarwa a ma'aiki sai Allah subhanahu wa ta'ala ma da yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya sai ba a ci abin salatu salatu ke cewa inna man dafi mu'ti wa ana al-qasim Allah ya ce ni mu ne ni ne yake kasa arziki yake raba arziki tsakanin halittu da bayi sai ba a ci ya ce Allah din al-mu'ti ne bayarwa ne wa ana al-qasim mai raba arziki a arzikai ko albarkatai na halittu gaba daya nuna shi wa ana al-qasim saboda haka shi ma'aiki gurgudan imanin ka da shi da yadda ka san shi shi ne gurgudan tufi binne ka abin da yasa galibi ake kurakure a babu na tauhidi an zaci cewa tauhidi din la ilaha illallah ne kadai a nan ne aka samu matsala kai amma ba a sani na tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda suka fahimci cewa tauhidi la ilaha illallah ne shi ne suke ciccire ma'aiki a gaban maka irin wannan suke ba shi ya fita ya sa da baya alhali duk a ayoyin qur'ani da hadisai da za ka karanta za ka magunto za ka ga cewa suna magana kan tauhidi la ilaha illallah ne da muhammadu rasulullah hadisan kowa ya san hadisan da suka zo hadisan arkan islam duniyar islam ala kansu shahada su bi an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kuna ka ce wa iqamu salat ko an ce shahadati an la ilaha illallah wa iqamu salat to shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kun biyu ne a haɗe ake shi na tauhidi da ya ga ina in ban bayan da kada yake shi ba haka na ayoyin qur'ani wa tuqullaha wa tuqur rasula wa tuqullaha wa rasula wa tuqullaha wa rasulahu dan mutum rasula fakad ata Allah ina ka waye na aka waye ma shi a cikin rasulullahi qur'ani ne billahi wa rasulihi aminu billahi wa rasulihi aina aka waye man ya billaha wa rasulahu duk ba inda aka waye saboda haka ma yake a bisa da kuma idan idan ku jahilai wadanda muka jahilce shi yanzu ne muke kokarin mu dago shi ko mu san shi domin idan mu je mu ce za mu yi bayani akan ma'aiki a bisa da kuma ba shi wannan ma'aiki babban abin da ake bukata shi ne ka san lamarin shi har wasu ayyukan suna cewa jahilcin sabi shi ne saninsa. Sun zance ma'ana lokacin da ka jahilci ma'aiki a lokacin ka sai shi saboda lokacin ka zauna lafiya saboda da zaran ka zo kogin sanin su ai shi ne wani shi ne wani shi ne kaza to karshe gaba gaba ta ko za ka zo kai saboda za ka zo ka faɗi wasu kalmomi kai a ka kawo ji ma'aiki ne haka da tuttubi su kushe shi kai haka da tuttubi su kushe shi kai gaba ɗaya domin haka ne aka tambayi wani wani aka ce ka yi ma'aikaci da ne dan mai ya dai ibe shi ya ce a nuna mun wani abin da abin shi ya kawo ma'aikaci sai in yi ma'aikacin da abin alhali tun wani abu ma'aikacin shi ya kawo shi da na kuma da mutum mutum shi ya ce wannan shi ne kristiyan lamarin domin idan ka ce da ma'aikaci adadi da shi ba ya ban shi ba wa ya kawo ya ban shi adalcin kala ba ba shi kala ba ba in ka ce mai gaskiya ne na gaskiyar ko ba ba shi ba ba ba shi din ya fi karfin adalci ya fi karfin gaskiyar saboda haka me za ka ce kuma a kansa saboda haka ne maulanmu shek ibrahim iyaz yake cewa filani bakulun wa kuskutun ina na maganin a fagen ma'aiki da bakulun tsoro wanda yake jahiri mara wanda bai iya magana ba da kusa sahihi mai ilimi in an yi a fagen ma'aiki da takuwa ɗaya ba ne saboda shi wanda yake ji da fasaha da iya magana da larabci yake ya fara yabon ma'aiki ya fara yabon ma'aiki aka kwatanta yabon da yayi wa ma'aiki da kuma asalin hakikan nan ma'aikin zai zama to kawai kushe shi yayi kaga a lokaci shi ba ku yi doron da ya yi shi ya shi mutunci ya shi mutunci da shi ne maulan mu ce bayan duka shi ya mu ba ku yi wa kusu da shi shi ana magana kan ma'aiki ba ku yi dole gawili da kusu da kusu ne ilimi a babban ma'aiki yake fice ne shi ya sa mai kuma na farko ظهر أبدان في رهواتك فلو سمع يكون كوني يبا نشد مبرش أجل كوني كون مبرش أجل يكون كون أجل كوني صلى الله عليه وسلم تصور هذا دم تقيت أنا ba don mai mun gama bayani akan ma'aikin saboda lokaci da kuma muna tare da da yawa daga cikin shegunanmu da malamanmu wanda su kuma suna son su masu samu albarkan wannan zama da fatan Allah subhanahu wa ta'ala yi sakayya ga waɗanda suka shirya wannan zama wanda aka yi saboda ma'aiki a nesa salatu wasalam sannan kuma shi ne ke yadda Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kara faɗaɗa mishi hanyoyi na fatahi wanda zai ci gaba da faɗaɗa irin wannan zama da ake a wannan waje sauran waɗanda suka tambaye mu irin su sayyadi a kawai burhana da ba da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu zakai da alkhairi muna godiya muna godiya muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah
Allah ya sa alheri Allah ya kara madadi mun ji yadda ake mana tafsiri a tarikin ma'arifa an fitar da ma'anar alkur'ani da zahiri da ma'anarsa ta badini to kamar yadda shehi ya faɗa ka ɗaliban ilimi alƙalamin mu daman yana jefa mu mun rubuta kuma yanzu mun je sai mu je mu dauko fanta mu duba mu ga abin da dan mu faɗaɗa wa kanmu dan ya ba mu wani magana yana yin ta a dunkule ne saboda haka tun da ya ba mu su a dunkule albishin da zan yi wa ɗan uwa shi ne shehi akwai kasakasansa akwai rubuce-rubucensa ya yi mahazarori iri-iri a dukkan kowane irin fanni kamar akan ibadat wanda za a rinka koyarwa yara ya akwai ahalari da ya ware shi ya ɗauke shi ya bi shi ya fassara shi da hausa ɗaya bayan fahimta da hausa ɗaya bayan ɗaya da mu fahimta sannan a tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi muhadarori la tu'adu wa la tusa saboda haka kamar yadda muka roƙa wancan karan a zuwan sa maulidin bakin tasha da yi har yanzu ne muna nan kuma mun tattauna a kai za a same shi akwai kuma makaloli wanda ya yi su da kansa don taimakon yara waɗanda suke makarantun nazari da primary school da wawon na koyon sana'a ne ko na koyon ko na koyon addini to abin da za mu roƙa shi ne kal'ada musamman tayo daga cikin masu waɗanda suke so su ɗan yi tambaya a kan fassara musu wani abu wanda yake ya shiga a cikin maganganunsa mala asab shehin namu babarbare ne zo garin fulani saboda haka shi yasa hausa take masa wuya shehin babarbare ne zo garin fulani saboda haka nan duk tsangaya ce ta fulani saboda haka wanda yake da tambaya yan uwa yana iya yin tambaya mu ba wa shehi ya amsa masa tambayar sa jama'a akwai mai tambayar na eh kai wula da shi ya ga ji wasu gwaje na ne ka kudu ba so kamar kala yana tambaya cikin jawaban ka ka ambata ta kakar rata da dama da ke cewa ka kudu ba ka ka mene ka ka kudu ba ka kudu ba yana neman abin karamar sakar masu rahman
kwakuku da kusan a tarihi an yi wata shekara da aka yi yunwa to wannan shekarar ce ta shahara da wannan suna shekarar kwakuku ba wannan kuka tuntubi da jigawa doki ana maganar kwakuku wannan ya haura shekara dari to shi ne shekarar ake cewa kwakuku ba idan wannan ne muka ba da misali da a mutum wanda aka yi mahaifi a ciki domin a kar amince da wannan shekara dai to akwai ire-iren wannan yawa a irin a cikin shi bare bare mu ma ko wanda ake cewa kan gane kori sani kan gane kori wata shekara ce ma na abin da ake ciki na'am wato tsoro ne da ya fito kawai gajere haka ba girma ana ruwa amma baya haka yunwa shekara wannan shekara za ka ji ana cewa ana ruwa ne a kan daga kori shi dai irin wannan ne kamar ma kamar wannan zamanin za su ana ruwa ne a shekarar boko haram misali kowa ana ruwa ne a shekarar tafiye tafiye shi dai irin wannan ne ake cewa a gudu ba dai akwai wani mai tambayar akwai wanda ya ɗan yi raɗa shi kuma ya ce shi ya maimaita wata kalma da yake cewa ka bayi ka bayi
ka bayi ne mana ko yawa ka bayi ka bayi ne hukuntu alhukun daban alkaza'u daban idan aka ce hukun shi ne hukunci a mulku akwai abin da ake ce ma malaku malakutu akwai abin da ake ce ma muluk malakutu shi ake ce wa gani mulku shi ake ce wa shahada idan hukun ya kasance idan hukun ya kasance a mulku ko shahada shi ake ce mishi hukun idan kuma hukun ya kasance a malakutu ko a gaibi shi ake cewa kaba'i don haka da abin malamai kaba'i din yake sama da hukun kenan shi da za ka ci adala hulhuku adala hulhuku ne a wata ayar shi wa kaza rabbuka kaza sai a bayyana kalma na kaza a ayar da mun karanta hatta yuhaqqimuka hukun kenan a hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت شيء القضاء ولا شيء ما أيتي أنا مش إطلاق الحكم كما يتأتي مش إطلاق القضاء إلى بعد أن قال haka ce ka bayi da shafi ba ya tsaya a kan mutane ko aljani ko a ka bayi yana daukan komai komai da kowa hukun kuma yana daukan waɗanda ake hukunci a kan su kawai shi bambanci wannan kalmomin guda biyu
Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara mai sa mana Allah ya kara mai sa mana a karfuka laushi kuma roƙon da yake yana so ya ji wato baiti ɗaya ko kuma sahalinsu ɗaya na daga shiriniya kuma a fassara musu tabarrukan kusan mahaifinsa a kakansa ya yi sharhi a shiriniya wanda ake ce masa bai mai dogara haka ne? eh? ha na wafi da kuriya kai isriya? haka ne ko? na'am yawwa sannan akwai manya-manyan littattafansa kamar su jihadu kaman manya-manya ne wajen guda uku waɗanda ake tasirifi da sunan salati ga annabi wanda ya shirya su sati guda da wanda kuma ya bi su a harafi harafi akwai su ismail ismail da zai ko to jama'a mu ne anan a bayyana ne zan faɗa ko bangaren mu za mu zo neman tajlidin izini amma sai mun zo gida ba nan ba Allah ya saka da alheri sai yana rubon a fassara masa a masa baiki ɗaya kuma a fassara masa da shirya tabarukan
a gabanin shi ne tambaya a ansa tambayarsa yana da kyau ya fahimci cewa idan aka ce ishiriniya ana nufin asalin baitukan da imamu alfazaji ya rubuta su na yabon ma'aiki a rai salatu wasalam sannan akwai takhilisinsa wanda wannan takhilisi shi ne a yanzu ya shahara da ishiriniya saboda haka idan aka ce shiriya misali inda imam al-fa ina imam al-faza shi yake cewa yake cewa yake cewa suna nan bai suka da yawa yanzu misali kalilan ya usha bin muhaffadi wa kila ونتبني عن حيثه متحولا الذي يأتي الله منزلا أحق عباد الله بالمسجد والأولى ومن أحق عباد الله بالمسجد والأولى والنبي لأصل الشريعة وتكون الشمس لأوكم نبايا خليلية وجاز محصد والزلا ولا تبقى حيث المتحولة وعكر به ومن تهراه بالزلا والمن لأوكم شيء أكثر شيء تخييري wannan a haƙƙin ibadin layi bin masjidi wal kulalai zuwa ƙarshe wannan shi ne asalin baitukan da shi a imam al-fazaji din ya rubuta na yabon ma'aiki alaihi salatu wa salam to a wannan din zai yi amfani da wannan dama fassara masa da baiti guda ɗaya shi ne baiti da imam al-fazaji yake cewa زين القول إن حاولت مدح محمد ففي كل قول mustahil wa jarifu muhimmancin kwakwara wannan bautin shi ne da yawa daga cikin mutane da suka jahilci ma'aiki idan aka yi yabo ma'aiki da wasu kalmomin da hankulan su baya iya ɗauka sai su ɗauka cewa sabo ne karkashin wannan kuma suke tuhumar mayakan ma'aiki da suna sabo kan yabon shi ko suna gudumi ko suna kai shi inda bai kai ba lalle ne masu wannan tunani su sani cewa masu wajen ma'aiki a yin salatu da salatu ire-iren su al'imamu al-fazazi ire-iren su al'imamu al-kusuri ire-iren su yusuf da bahani ire-iren su maulan mushe ibrahim yasi maulan mushe muhammad ibrahima masu wannan tunani su sanda cewa sun fata jahilai shari'a bai ba jahilan shari'a ne wanda suka jahilci wannan ya halatta wannan bai halatta ba wannan haram wannan halal ba su san wannan ba ba haka bane sai da suka yi cikai a bangaren shari'a ya ake ce ma shari'a ko ilimin mukan shari'a ba haddace qur'ani da sanin tafsirin qur'ani da haddace hadisai da sanin ma'anoni da istinbabat na hadisan ko karanta littattafan cikin na mazhabobi su tauhidi su usulul fiqh su musala ba su ne bangaren shari'a ba sai da suka karance wayannan suka zama sun fitattu ba irin su cikin al'umma na suka dawo suna rubuta yabon ma'aiki da shi sa malamai suke cewa duk wani malamin da kaga ya ya rubuta bai suka na yabon ma'aiki ba to ya kure ilimi ne ya kure ilimin nashi karshe da yabon ma'aiki a cikin ba. To kaga kenan wanda ya kasance haka ba za mu yabi ma'aiki da wani abin da ma'aikin bai ce ba kamar yadda kuke faɗa ba. Yadda ma kuma wannan kalma ce ta sabo. Shin akwai wani makami ne na kurgu ko wani matsayi wanda za ce ma'aiki bai ce ba? Sai kuma ma'aikin bai ce ba waye ya kai wannan makami. domin haka ne al'imam alfajar biyu ko cewa dinin kaula ka auna magana maganar da za ka yi ka futa na yabon ma'aiki ka auna ta in hawan madaha muhammad in kana kokarin yabon ma'aiki a yin salatu wasala in kokarinka ka yabi ma'aiki ne to kalmomin da za ka yabi ma'aikin da su ko maganar da za ka yi yabi ma'aikin da ita to ka auna wannan magana kar ka yabi shi a jahilci ya ce fafi fafi fafi kullu kawai saboda kowace magana a cikin ta mustahilun akwai wanda yake impossible haramun ne ba a yi irin ta waje sannan kuma akwai abin da akwai wanda ya halatta a huta sannan a yi irin ta to kun ga mai wannan magana ko mai faɗan wannan shi ne za a tuhuma cewa ya yabi ma'aiki abin da ma'aikin ba shi da shi ko bai kai ba ko ya sifanta ma'aiki da sifofin Allah mai wannan magana shi ne zai yabi ma'aiki da abin da ma'aiki bai kai ba saboda haka ne maulanmu shek ibrahim ya yake cewa idan kunta abdullahi sayyidu harfi farafakun fihi ma karshi ita la tattashi isra a wurin shi la tattashi kusra shi ma'aiki da kake ganin nan ba idan ka ce shi abdullahi ne ma'ana ka tabbatar mishi da abin nan ubudiyya cewa shi bawa ne na Allah ba Allah ba ne sannan ka zo ka ce sayyidu harfi shi ba shi ya yi halittu ba shi ne jagoran abin da Allah ya halitta a duk abin da Allah ya halitta shi ne sayyidu ba sama da shi ba gaba da shi in ka faɗi wayan abubuwa guda biyun nan to fa kun fi na karshe da duk abin da ka gada ba ka faɗa la taktashi idara karka ji tsoron kuruji abin da ake fada karka ji tsoron cewa in na ce kaza za a ce ma'aiki bai kai ba ko na kai ma'aiki in na bai kai ba karka ji tsoron wannan har da yau mun yake cewa la tattashin kufra karka ji tsoron ridda ko kafirci cewa in ka faɗi wannan kalma da sunan yabo na yi ridda ko na kafirci karka ji tsoron wannan wannan shine kalmar wayanda suka san wane ne ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam domin shi ma'aiki kamar da dazu muka san tijani da su bin mafusu ne shi ma'aiki alaihi salatu wasalam akwai wanda zai yi ma'aiki a jahilcinsa shi ya ɗauka ya yi sannan wannan yaban na shi ya je kun waɗanda suka san ma'aiki to za su ce bai yi gudumi ba shi yasa za ka ga wanda ya wanda ya jahilci ma'aiki za a iya yabon shi da wata kalma ya ce ai yi guduri shi kuma wanda ya san ma'aikin zai ce ba ma guduri ba an gaza gazawa ne gazawa misalin wannan ba zan bayar shi ne a kaddara cewa akwai babulatanin da bai taɓa zuwa abuja ko lagos ba da ya je dawo hankali sojin da shirya abubuwan da bai gansu ba ai a Lagos akwai kaza a Abuja akwai kaza akwai kaza akwai kaza to kun shi abin da yana ganin kare kare yake yi domin ya furke wanda yake ba su hiran Lagos ko kuma Abuja to bai sani ba a cikin akwai wanda ya taba zuwa Lagos ya taba ya taba zuwa Abuja a yi abubuwan da yake fargaban nan ganin cewa kare kare ne yake yi saboda ya furke a ne abubuwan akwai su a Lagos da Abuja shi ne bai je gun ba. Akwai a garin shi ne bai je ya gani ba. Shi yana zaton cewa tare-tare ne, tsarin ne yake birni. Su kuma wanda suka je sun san da cewa ba tsari ba ne abubuwan da yake gada akwai su shi ne bai je ya ga wajen ba. To har kan ba yake haka yake tafiya. Domin haka ne Maulana Bashir Firayim ke cewa iyali ba su yi nuna kusa da saboda haka kana so ka rufa wa kanka asiri ka kasance karkashin makamin musallin musulma ana
Allah ya saka da alheri akwai tambayoyi da dama kamar guda uku to amma muna ga za mu dunkula su ne shehi ya mana kuma sannan sai ya cike muna roƙon shehi ya yi mana bayanin wato karkar ya dora wa kansa nauyi da gajiya a tafi ake kuma jiya an kwana a wurin maulidi da sata an to tafiya kilomita ɗan rika mu kuma gashi muna muna kwaɗayin mu ji daga bakin su muna son shehi wannan tambayar guda biyu ne na farko matsala ce matsala kilafiya ce akan kablu wasu sun taɓa kan cewa shehu tijjani zai salamu bai kablu ba sadulu yake wasu kuma sun ce a ayayi wasu kuma sun ce ga matsayin shi ne ɗaya daga cikin masu sallah yake cewa warware masa tambaya ta ƙarshe kuma ita ce wani ne ya jan hankali yake shi yana so shi ya ja hankali akan Shehu Tijjani ya gargaɗi almajiransa da cewa kar su rinka cutar junansu domin wannan cutar ta su takan tashi ta tafi har ya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman ma'anar wannan sannan kuma sai ɗan nasihohi da suka danganci zaburar da mu akan neman ilimi wannan shine a takaice yan wasu ya haƙuri iyakacin abin da shehi zai yi magana a kan su kenan fadar mashkura
alhamdulillah matsala ta kabudu da tashu a mazhaba ta malikiya kauli mashhuri shi ne saduri kauli mashhuri wannan ka duba littattafan mazha- mazhaba a tun ka kama ina shi kananan littattafai su biya ne sala ne ka je su isha misali wato askari ka je su darbiyin shi a karabin misali da shuruhi muktasar khalil ka shiga cikin mudawwana da sauransu duk za su ga cewa mashmarin kaunin malikiya shi ne sadalu mashmarin kaunin malikiya sannan kuma riwaya ce ta ibn muqawwi ibn muqawwi sannan kuma amma hadisi na kabarin kuma a duk da hakan kuma akwai shi cikin muwaffa mali to shi ne malamai haramta sai suka fahimci cewa eh kabari da sajunin duk riwayoyi ne a malikiya wanda kowannen su baya nuna wajibi ne ma'ana an rawaito saboda abu imamu malik kuma aka samu hadisi kabarin cikin muwaffa mali wannan yana nuna cewa ba malike ya so ne sadulu ya so ne kabarin sannan kowannen su baya daga cikin rukunan musulunci ko wajiban ko a baya daga cikin wajibabbun sallah ko farallan sallah yadda a ce idan ka bar ɗaya daga cikin su sallar ka ta bashi wannan shi ne gaskiyan lamari a har- harkar abin da ya shafi ya shafi sadari na kabari bai kai wani abu ba wata matsala ba ce wacce za mu zo mu yi sabani a kai ko mu yi gaba a kai ba domin idan mutum ya yi sadari ba wani ba wata farilla ko wata wajiba ya bari a sallar sa ba balle a ce sallar sa ta lalace sannan kuma idan mutum ya gabar ba ya aikata wani abu ne daga cikin abubuwan da suke ba ta sallah yanzu misali ka karanta littattafan maza ba gaba daya a gaya maka ga abubuwan da idan ka aikata su sallar ka ta bashi za ka ga ba ka baro a shi kaga kenan idan mutum ya gaba mu kenan akalla sallarsa ba ta bashi ba shi kuma mai gabaru ya nuna gunda a littattafan mazhaba aka ce aka ce in kai salalu ba ta da sallah haka babu maimakon hakan ma a littattafan mazhaba abinda zai gamsu in salalu shi ne zai gani ta saboda haka duk abin da ya shafi nasibuli mustahabbai sunnoni ba a rigima da sabani a kai abin da shekhu usman kan koji wa mukaddiman sa ta iya usunna ya yi ta bayani a kai kenan yana cewa al'umma musulmai su tabbatar da cewa babu jayayya da sabani akan wajibin da aka yi sabani akan wajibinsa ko haramun da aka yi sabani akan haramcinsa ko kuma abin da ba wajibi ba ne ma gaba daya a ce wannan abun makuruhi ne ko a zuwa ce mustahabi ne ko a zuwa ce sunna ne ko manuri ne a wannan abubuwan ma kwata-kwata ba a bukatar musulmai su yi jayayya su yi musu su yi sabani saboda jayayya a kan wayannan abubuwa yana nuna jahilci wanda ya zama jahili shi ne zai rinka jayayya a kan mustahabi ko sunna ko manzubi ko mafuruzi ko waji wanda ake yi sabani ko haramu wanda ake yi sabani saboda haka shi shek ibrahim inar da ya rubuta littafi rasul mada a fi man salla wa rafa wa qabada ibtida'an bi sayyidi sayyid al-anam ba komai yayi ba tarjihi yayi ba na ba sabon abu ya kawo cikin mazhabar malikiya ba ya yi tarjihi ne ya ake ce ma tarjihi ɗaliban ilimi ɗan uwana su sun sani abin da ake ce ma tarjihi ka samu ƙauni guda biyu a cikin mazhaba ƙauni guda biyu ka same su a cikin mazhaba kamar ƙaunin sabano da kabaru a ce dukkan su akwai su a cikin mazhabar malikiya da ka same su ka shiga cikin dalilai sai kai tarjihi ma'ana ka ce kai abin ka gabanin yafi cewa kai ra'ayin ka kasar ya ba baya nuna cewa babu takardu misalin wannan shi ne shahararren hadisi na karantar da sunna wanda ma yake yi kira su kula ya karantar da wanda ake ce mishi ko ake buga misali da shi al-musiu al-musiu salatu ya karantar da shi ya koyi sallah gaban ma'aiki ma'aiki ya ce kun fasar mu fa inna ka nan tusalli tashi ka sake sallar ka ba kai sallah ba sannan ya ce tashi ya kara yin sallar su kun fasar kun fasalli fa inna ka nan tusalli tashi ka tayi kai sallah ba kai sallah ba har ta uku sai ya ce ma'aiki ba zai iya yin sallar da ta shi wannan kyau ba ka karantar da shi sai ma'aiki ce ta akan salata فأسجد الوضوء وكذب إذا قمت الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكذب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فيجوز ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا كانت wannan hadisi da lafazinsa shi ne kun ga cikin wannan hadisi ma'aiki ya karantar da wannan sallah ne shin a ciki ya ce ka yi gaban ko ka yi sadamu ne da sabanin da gaban dukkan su zo cikin wannan hadisi sannan kuma kar ku manta hadisin karantarwa ne sai abin da kike karantar da mutum to ba za ka bar wani abu wanda idan bai yi ba ibadarsa ta lalace ba za ka bar wannan ba to saboda haka batun kai sadan ko kai kabun duka babu a cikin wannan hadisi abin da ma'aiki ya gaya masa shine idan za ka yi sallah ya ce ka shi ke alwala ma'ana kai ka yi alwala cikakkiya ka fuskanci kibula ka yi kabbara ka karanta abin da ya saukaka a gare ka daga Qur'ani bayan ka karanta Fatiha yace ka yi ruku'i ka nutsu a cikin ruku'i ka tsago ka nutsu a tsayuwar ka yi sujjada ka samu nutsuwa a cikin sujjada ka dawo ka zauna ka samu nutsuwa a wannan zaman ka kuma sujjada ka samu nutsuwa cikin sujjada ka dawo ka zauna ka samu nutsuwa a wannan zaman sannan ka yi haka cikin sauran sallolin ka ko raka'o'in ka gaba daya mun ga na fassara hadisin ba akwai wani gudu wai mabacin sagalu ko zai bacin kabaru ne kaga babu kuma hadisi ne na karantarwa wannan yana nuna maka cewa sagalun da kabarin dukkan su da wasu abubuwa bane wanda idan ka bar su ko ba ka yi su ba sallar ka ta baci illa ya kan maulan musul ibrahim tarjihi yayi kuma dole ne in aka samu abu guda biyu kauli dole a samu ɗaya ya fi inganci ko ɗaya ya fi kauli ko ɗaya ya fi ƙarfi za ka samu wannan su zuwa laka shi shi ibrahim ya da ya shiga cikin hadisai sai ka cewa yin kabaru ɗin dalilansa ya fi dalilan yin sadaru ba wai yana nufin sadarun ba shi da dalili ba a wata ibara da yake cewa shi kadaru ya zo a mantukin hadisi shi kuma sadaru ya zo a bahamin hadisi shi mantuki da mahumi kun malaman usulun suke in suke karau mantuki shi ne yake sama da wannan saboda haka kabaru yin kabaru ya shi yin sadaru ku ji ba wannan magana ba cewa ya ba na nufin sadarun babu ba a kan wanda ya rubuta littafin shirafin mada wanda kuma batu kuma na gaskiya shi ne maulan mushaƙa mai tijani shi har ya rasu bai yi kabaru ba wannan shi da gaskiyar lamarin har ya rasu shi bai yi kabaru ba shi ne sashe ibrahim ya a wata ziyarar da ya je ba haka zo aka tambaye shi ya kai ba shi gane ne dole ku shek ahmad shi gane bai taɓa yin sadari ba sai kuma kai ka rabja bai taɓa yin kabaru ba sai ka rabja kabaru kake yi sai ya ce idan tsara kaibul karfi har aka ji wannan baitin yadda wani yake ba mu labari yana ji ko miliyan uku aka ji wannan baitin wani sai ya tashi ya ce wannan baitin da shehi karera na siye shi da dirhami miliyan uku ko miliyan nawa ne na manta ta hadisi a da kudin da aka ji wannan baitin abin da shi ibrahim ya faɗa shi ne na ga hadisin da manzo ya ɗaura hannunsa na dama akan hannunsa na hagu kuma hadisin nan akwai shi cikin wata mali na imamu mali din da muke bin mazhabansa saboda haka idan tara sayin kalki mafi cikin harutu gaba daya shi ne ma'aikiyar salatu salam duk inda kun ga yana tafiya kuka waiwayi bayansa za ku ganni a bayansa muna cikin tare da shi ma'ana ina bi shi sau da kafa idan tara sayin kalki sai ya ba wa mutanen fas hujja da dalili da yawa da shi suka gamsu da hujjarsa suka dawo suka fara yin kamar ba wai fasalin ba shi da hujja ko ba dalili ba tarjihi ne tarjihi a kan in ka karanta wasu da shi za ka fahimci ma'anar tarjihi wannan dangane da batun batun sadarwa kenan sai kuma ne a arama cutar da juna eh shi cutar da juna da maulana shi'a matijani ya faɗa saboda shi daga cikin zamanin da ma'aiki yi wa maulana shi'a matijani shi ne cewa duk abin da ya shafi majiyansa ya shafi shi to karkashin wannan zamani shi ne idan tijaniyawa suka cutar da junansu wannan cutarwar kuma zai sa wa ma'aiki a yin salatu wa salamu damuwa saboda duk abin da ya fi shiga mani duk abin da ya shafi jama'arsa ya shafi shi ko ya shafi jama'arsa ya dame shi sannan kuma wannan din ba wani abu ne wanda yake ya ke banta ko ga tijaniyawa kaɗai ba ni na sani ko ka sani kowa ya sani duk abin da ya shafi al'umman ma'aiki manzon sallar sun gama wannan abin yana da nisa domin haka ne yana zuwa harshen da yana cewa ummaki ummaki ummaki a kan wannan yau duk abin da ya shafi al'umman sa ma'aiki a nisa da shi wasu Qur'ani kuma ya yi nasi a kan wannan harisun alaikum ma'ani عزيز عليكم ما عليكم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم معنى عزيز كل ابو da zai sa ku kunci abu ne wanda zai zama dole nauyi a kansa abin yana damuwa kaga wannan nasi ne na qur'ani ai aziz alaihi ma alaikum haris alaikum sannan kuma yana muku kwaɗayin alkhairai da albarkatu sallallahu alaihi wasallam to wannan ne shine lalle dole ne hasada da keta da jin juna da sauran nau'o'in cutarwa wanda wajibi a al'ummar musulmai gaba daya nisanci wannan nisanci cutar da juna wanda wannan din kuma zai taba musu addini kuma duk abin da aka ce in kai shi ma'aiki zai damu in har kai din masoyi ne na ma'aiki to lalle za ka nisanci wannan abin ko ba don kowa ko wani ba kawai dan ma'aiki wannan abin yana damun da zai ci da shi za ka kaurace ka bar wannan abu din sannan kuma abu na karshe na sihohi da sai alkalabi yake magana a kai nasiha da zai yi wa kaina da sauran yan uwa shi ne jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala yana magana a kan cewa fa inna khayra zadi taqwa man kan wasila alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah tsoron Allah duk abin da muke magana a kan sufanci ne tarikan mutum an gina su akan tsoron Allah tsoron Allah nan shine ka kasance kana gudanar da rayuwarka da dabaruka gaba daya karkashin umarnin Allah da manzo karka aikata abin da Allah da manzo suka hane ka karka bar abin da Allah da manzo suka umarce ka wajen ibadunka na yau da gobe a salloli ne a azumi ne a auratayya ne a karantarwa ne a cinikayya ne a aikinka na gwamnati ne a komai da komai wanda wannan din shi muka bari to sai muka shiga halin da muka shiga yau Allah yana cewa wani wanda ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin min samai wal ardi walakin kazzabu mutanen alƙaryoyi da imani kuma sun yi takawa to da za mu buɗa musu hanyoyin albarkatun sammai da kasai walakin kazzabu maimakon amma su yi imani da tsoron Allah ƙaryata ƙaryata ba su ce ba a kazna hu ba ta ne saboda haka takwar la tsoron Allah to kalma ce shamila shami'a wanda kuma a kan ta ne aka gina da abin da ake ce ma kusanci ko ɗarika domin a yau ɗarikar da take da wurin da take ba zai amfane ka ba dole ne sai ka shi ka waji wajibi dole ne kuma ya ka bar haramu domin haka ne aka ba ka sharadi lokacin da za ka karba aka zo aka ce za ka kula da sallah a cikin an buga maka misali da sallah ne amma ana nufin duk abin da yake wajibi za ka kula da shi sannan kuma aka ce kanka sha taba an buga maka misali da taba ne ana nufin abu haramun ko min karanta harafin da koda kamar taba yake to ka bar wannan wanda idan kuma baka cika wannan din ba to zarikar da take zurfinka da lazimin ka wasu bai kusan maka ba ba a rubuta maka nada a kai ba a karɓarsa ba a ɗaukarsa a matsayin mashi jani domin mai lamin sha'a mashi jani da zai yi ya ce ka bar shan taba kuma ya ce ya ce ka je ka sha wiwi ko ka je ka sha giya ba ko ka bar shan taba ya ce ka je ka yi zina ba ko ka yi ɗiba ko an yi mashi da abin da ya kama da wannan ba saboda haka yan uwa su san da shi wa sun san shi gaba ɗaya da kuma har harkokin tsarika an gana su ne kan ciki wajibi da kuma barin haramu hakan abubuwan da suke wakana a yau wasu ke batun wai hakika ko akwai wani matsayi ko wata mandira da su kai ibrahim ta shi kana an sauke maka da ibadu ba sallah ba azumi wannan zindiganci ne garkaka da wani wanda gafansa ya ce a sauke mishi da ibada to da ma'aiki a rikin rasu salam za ce an yafe mishi amma ba abin da aka yafe mishi illa ina ta kamar da muka yi bayani ne saboda darajarsa da gafansa an bambance shari'arsa da tamu shi ma a ba dukkan abubuwa ba a wasu abubuwa saboda haka duk wanda yake ganin cewa in ya sanar da wani matsayi ko hakika sallah ta sauka a kansa wannan ba ba ba musulmi ba ne ba sai a tsaye da su shi ne ko a ce mutum ja da shi jana ne sannan kuma kai da za ka gane wannan a yau za ka tafi a wuraren tijaniya a cikin sharuɗan za a ce maka za ka kula da sallah a shari'i da sharuɗan ta da rukunanta a cikin sharuɗan karɓar kaga shi a nan tijaniya ce ma sharaɗin karɓar tarikar shi ne kula da sallah a jam'i sharuɗa da rukunai sannan in wani ya zo ya ce shi baya ma sallar gaba ɗaya kuma ba shi jari ta ya laka ya ba shi jari ne saboda haka dole nan shedan ne yake shiga cikin mutane masu aikata alkhairi domin ya bata musu ya bata musu da addini babu alaƙar wannan mutane da ma musulunci al'ahdi da zai bayyana wa bayyana musala wa mutaraka hafa da kamara babbancin ahadin da ke tsakaninmu da kafirin sallah ne duk wanda ya bar sallah kuma ya kama sa ba kuma sallah kaɗai ba duk wani abin da wajibi ne a musulunci ka bar shi ko ka ce an yafe maka ko ka zo ka halarta haramun ko haramta halal to take ka kare su ba a kidaya ta cikin musulmai saboda haka yan uwa matasa a koma makaranta a dinga yin karatu karatu irin na zamani kar a bar mu a baya a kowace fage ana so ana ganin tijaniyawa a ciki a injiniyar a same su a ciki a likitoci a zo a same su a ciki a harkar harkar intanet da kwamfuta da abin da jikiri ko gasa a kai a same su a ciki cikin lauyoyi a same su cikin komai shi a shirya duk da samun yan uwa cikin yawa a fi sannan ko a wancan zuwan na mun yi bayani cewa ba addini ba ne ka ɗaura fotunan shehune su cika su ba kan titi kana da yawa in misali maulidi za ka ce za a yi haka a kana official aka baka a kasa a wuyan shehi ba kowa ya gani ya san da cewa wannan official ne cikin kwamitin wannan maulidin da za a yi wannan da dalilin ka ka ɗaura wannan amma ba addini ba ne ka daura hotuna a jiki kana yawo a cikin kasuwa ana nuna ka ba riya ba ne ai riya ne ko ba kuma kana so ka nuna wa duniya ce na ina son wannan shayin ko to ka bar soyayyar da kake wannan shirin cikin zuciyarka a fili a rufe mana Allah ya baka radan sai dan Allah kake sai ka nuna wa duniya to saboda haka wannan fariya ne ba riyan nan kuma in ta ita babu wata ibada da za ka ba za a ba da lada amma in official ne a ce a ce kai kana cikin official na kwamitin wannan maulidi da za a shirya saboda haka a cikin wajen rasuniya da aka tsara a kan hoton wani shi za ka sa ku shiga nan ku fita nan a kawo abinci a raba waya a shishi da wani to da zarar an gama maulidi na kashi ne ka ake sai wani maulidi ya zo zuwa ya san ka asiri kar a mara gane cewa kai din nan ba shi gane ne sai lokacin da aka zo da'irar zuciyar juma'a lokacin da aka zo da'irar musulma a kan ka a cikin shi da ke jami'a abin da kuma za ka tabbatar da wannan shi ne yanzu muna da khalifan bolan mu shakshe ba su hamdu waye ne ya je kai shi ziyara a gida ya same shi da hoton shi maulana shakshe ba su hamdu ko ya sa kusan shi ibrahim ko shi ibrahim na cikin zafin ruwa ya taba zuwa da gani inda a samu ne gaskiya ne su za su yi gani a su za mu gani mu koya to da ya sa mu ba mu da shegunan mu malaman mu suke yi ba ko mu zo mu da shi abu dan yaya to muna ba ta mana suna duk da zaƙin mu a cikin gari saboda haka matasa wajibi ne ku zama toci ganiyawa masu ilimi na arabiya na turanci waye wanda kuma kuke tijaniyar ku dan Allah ba dan ku nuna wa duniya ba to yana ganin a wannan yanayi da muke ciki da za mu takaita karkashin yulla da muke cikin jirkabi shi a yi na sihona za mu takaita nan Allah ya sa mu dashi Allah subhanahu wa ta'ala ba mu da ta manna da muka karanta wa salamu alaikum wa rahmatullah
Allah ya saka da alkhairi Allah ya nuna ta mana sai da shirin gida lafiya kuma muna roƙon Allah ya sake maimaita mana irin wannan munasaba Allah ta iya imani ta koyi ba a wani tashi a cikin wannan gari kamar da muka faɗa za mu sake roƙonsa ya sake kawo mana ziyara don ya shayar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya saka wa kowa da alkhairi mun zan mika wa mai gabatar da shirye-shirye